الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد العمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a yau alhamis ashirin da biyu ga watan ramadan a daidai lokacin da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wadda ke bayan nta masallacin ɗallawan ɗindas wanda muna cikin suratul baqara aya na ɗari da sittin da tara wadda ita ce ayan da muka fassara jiya muka karanta na gaba da ita innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a kullum shedan yana umarni ne wa banu adama kansu kauce su karkace ma Allah su karkace ma abubuwan da Allah ya turo manzanni da shi Allahu ta'ala ya ce kuma kullum yana umurtansu da alfasha kuma suna faɗa ma Allah abinda ba su sani ba kama tun daga wadda suke faɗa ma Allah cewa Allah na da ɗa a'udhu billah Allah baya da ɗa da wanda suke ce da akwai wani Allah koma bayan Allah subhanahu wata'ala a'udhu billah Allah subhanahu wataala shi kadai yake bai da abokin tarayya cikin mulkin sa cikin sunayensa cikin sifofin sa waɗannan ahlul kitabi ko ko mushrikai kamar yadda ya tabbata cikin riwayan Abdullahi ibn Abbas wannan aya nawa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah an saukar da ita ne akan Yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira su yace ku zo ku yi imani da abin da na zo da shi domin abin da na zo da shi yana gaskata abin da ke wajen ku na attaura da injila sai suka ce a'a ai iyayenmu sun fi mu alkhairi kuma sun fi mu ilimi amma ga abin da suka tsaya a kai don haka mu ba za mu kauce ma abin da iyayenmu suke kai ba mu za mu ci gaba da yin abin da muka samu iyayenmu suna yi ne sai aka saukar da wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u sai su ce a a zamu bi abinda ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu suna yi na bauta awalau kana aba'uhum ashe iyayensu ba su kasance la ya'qiluna ba su da hankali ba wajen sanin abinda za su bautawa kuma wala yahtaduna ba su zamo shiryayyu ba dangane da abinda manzanni suka zo musu da shi a yau za mu tafi a aya na ɗari da saba'in da ɗaya kenan wa masalin ladina kafaru alahamma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون Allah ya buga misalin waɗannan kafirai da misalin waɗannan Yahudawa wanda suke kafircewa manzon Allah suke kuma kafircewa kiran da manzon Allah yake musu sai ka sani ya Rasulullahi misalin waɗannan kafirai misalin kiran da kake musu zuwa ga addini kamasalin labiyan iku kamar misalin wanda ke kira ne ke tsawa mawadda ma la yasma'u illa du'a wa nida'a wanda baya jin komai sai kira sai kuma nuni kawai akwai du'a'u a nau'in kira akwai nida'u wa'annan dukkan yana daga cikin abubuwan da larabawa suke amfani da shi wajen kira du'a'u kira ne wanda ke tasowa daga karami zuwa babba sadirun min min saghirin ila azimi nida'u kuma kira ne wanda ke tasowa daga babba zuwa na ƙasa sadirun min sabirin min abimin ila saghirin wanda a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka Allah ya nuna irin yadda za a yi ma manzon Allah wajen kira Allah ya ya yarda a kira shi da irin nau'i na du'a ya ce wa qul du'uni astajib lakum amma sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a haƙƙin kiransa Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da in za ku kira annabi ku san irin kiran da za ku na masa kada kuna masa kiran da bafaje ke yi wa basaraki a'a ana son ku kira annabi tare da girmamawa da kankan da kai da hudu'i a halaransa sabila da girmansa gurin Allah du'a'u ma sai da Allah ya tantance yace ga irin du'a'u da za a masa kar ana masa du'a'u anyhow la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da nida'u kuma gaba ɗaya ma Allah ya haramta a yi ma annabi Muhammad Allah ya hana innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun Allah ya ce masu maka nida'u suna ce ya Muhammadu ya Muhammadu Allah ya ce mafi yawan su ba su da hankali ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم دا دا أشي سحقرا حتى كافتو زوا غريسو دا يازمو مسو في الخير wajen wato du'a'u wajen nida'u ma Allah ya ce a kira annabi da a kira annabi da ya Muhammad ya Muhammad shi ma mahalicin sa bai kira shi da ya Muhammad ba wanda ya halice shi ma bai kira shi da ya Muhammad ba to du'a'u kenan da nida'u wanda a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a masa nida'u amma ana yi masa du'a'u du'a'u ma sai an tsantsance shi sai yasa ko da sahabbai a gaban manzon Allah Allah ke gyara musu zama ba a barin su su wargi a gaban manzon Allah akwai lokacin da wani lokaci in sahabbai sun haɗu a gaban annabi sai suna ɗaga muryansu suna ɗaga muryansu Allah kuma bai yadda ana ɗaga murya gaban manzon Allah ba sabila da daga murya a gaban manzon Allah subul adabi ne Allah yake masahabbai ba haka za ku yi ba ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa a fawqa sautin nabi ko mu'mine kar kuna daga muryan ku sama da muryan manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli kar kuna bayyana magana a gaban sa ka jahari ba'dikum li ba'din kaman yanda shashi za su na bayyana murya kana magana kawai anyhow a gaban abokinka to kar kana yin haka a gaban manzon Allah nan ta habata amalukum sai ayyukan ku surushi wa antum la tash'uruna ku ba ku sani ba aka ce duk cikin zunubi babu zunubin da Allah yace tana rusa aiki sai shirka sai kuma daga murya gaban manzon Allah aka ce akwai wani sahabi da ɗabi'an sa na da daga murya sai da yayi sati bai fito fadan manzon Allah ba annabi yace ina wani kam da aka yi cikin sa sai matansa tace satin sa guda yana kuka sabila da ya ce an saukar da ayan da take zargin ɗagamuryar da ke yi a gaban ka ya Rasulallah. Ta ce ya Rasulallah ya ce shi yanzu ya san shi ɗan wuta ne ma sabila da aya ta ce aikin mai ɗaga murya a gaban annabi rushewa take. Annabi sai ce aje a ce in ana son a ga ɗan aljanna a gan shi shi ne ɗan aljanna. Daga nan idan ya zo gurin manzon Allah na magana. to yadda ka san sirri za a yi haka yake kuskus yake magana kasa kasa gaban manzon Allah har Allah ya yabe shi ya saukar da Allah ya saukar da aya masu yaban wanda suke yin kasa kasa innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wanda suke yin kasa kasa da muryar su gaban manzon Allah shi yasa tun a baya muka ce dukkanin wani girmama manzon Allah da wani maulidin manzon Allah duk mai nema ya je Qur'ani zai gani maulidin wanda ba su kai manzon Allah ba ma an yi suratu Yusuf ba ba maulidin Annabi Yusuf take yi ba ta faɗa Annabi Yusuf tun yana karami har zuwa komawansa ga Allah sai da ta faɗa gwargwado bil ijazi da ijazi irin na Qur'ani ya naɗa tarihin Annabi Yusuf gaba ɗaya haka za tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam randa Allah ya ga dama ya ɗibo mana wajen halaye wa innaka la'ala khuluqin azim randa Allah ya ga dama ya dibo mana wajen makani da girman sa a gurin Allah lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tusabbihu wa tusabbihu lituminu billahi wa rasulihi wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila kun san alqur'ani ku yi imani da Allah ku yi imani da annabi ku girmama annabin ku kamba ma annabi Allah kuma ku masa tasbihi safe da yamma to in kana son ka ga yadda ake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suran maulidi ma su kutum ita ce suratul fili ita ce ta faɗi ranar da shekarar da aka aiki annabi Muhammadu ma amul fili aka kira suran da mene suratul fili sabila da abraha da ya turo wato raƙuma menene giwaye domin su zo su rushe dakin Ka'aba to sabila da Annabi Muhammadu zai zo sai aka shafe Abraha da shi da mutanen sa gaba daya kaga wannan ma dilala ne akan mene maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to Allah ya ce misalin kafirai kaman misalin wato wanda ke kira kiran kafirai zuwa ga addini wanda Allah ya toshe zuciyansu ya toshe idan dunan sannan kamar misalin allazi yan'iqu wanda yake tsawa bima la yasma'u wanda baya ji illa du'a'an sai kira wa nida'an da kira duka nau'i ne na kira kamar misalin mutum ne da dabbobin sa a jeji idan mutum yana faɗa ma dabbobi magana da su ji da su ji da abin da ake faɗa musu amma kuma ba da su sarrafa masa yadda yake so ba sai ya hada da meye da sanda ko ba haka ba amma da su ji tsawon amma ba za su tsawatu ba da su ji kiran amma ba za su kiranyo ba aka ce to misalin kiran da annabawa suke yi ko kuma misalin mai kiran waɗannan kafirai zuwa ga wato umarnin Allah kamar misalin mai yin tsawa ne ma dabbobin da ba su jin kira ai ba su amsa kira sai dai su ji ba su amsa ba su tsawatuwa sai dai su ji tsawon kawai wasu malaman tafsiri kuma suka ce a'a misalin waɗannan kafirai da suke bautan koma bayan Allah wanda Allah ya faɗa mana su a baya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah to misalin kafiran da suke kiran waɗannan ababen bauta na gumaka a matsayin wato su ne allolinsu kamar misalin wanda yake kiran wanda baya jin kira ne kuma baya amsa kira kamar salil ladhi yan'iqu shi yan'iqu wato masdarinsa shine nu'aq ko kuma nu'aq shine masdarinsa daga na'aqa yan'iqu nu'aqan wa na'iqan na'aqa shine yayi tsawa ya daga muryarsa yayi sauti yan'iqu yana daga murya nu'aq shine masdari na na kalima din Allah ya ce summun waɗannan mutane fa wato kurare ne ba su jin kira bukumun waɗannan mutane fa bebaye ne bayan ba su jin kiran kaga daidai babu yadda zai iya amsa kira eh umyun hakaza waɗannan mutane makafi ne fahum la yaqilun kaga duk wanda ya tara waɗannan abu guda uku ba zai zamo mai hankali ba mutum ya zama kurma bebe makaho yaya zai iya halkantu ba zai halkantu ba ai a baya Allah ya misalta munafikai da irin wannan sufa yace masalil masaluhum kamasalil ladhi da naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ya sufanta munafikai to kun san da munafikai da kafirai akwai guri akwai wajhu shabah wajen kamannin su yayi yawa idan an zo kuma wajen da za a tantance to munafikai ma tsantsan kafirai ne sai dai su sun boye kafircin ne suna bayyana musulunci in sun ga annabi suna haba haba da manzon Allah idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah shi yasa da kaga sifofin munafikai da kaga wani lokacin yana wato idan Allah zai ya sifanta kafirai da wata zuba sai kaga an dauko sifan an daura akan munafikai sabila da duka sawun su dai duka ayarin su daya to Allah yace summun bukmun waɗannan bebaye ne kurame ne bebaye ne sannan makafi ne fahum la yarji'un su dinnan fahum la yaqilun su dinnan ba za su taba halkanta da abin da ake kiransu ga kai ba zuwa ga wato da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا قوم مني أبايا الله يا كرام تاني gabaki daya shi yasa malamai suka ce ayan da Allah ya ce ya ayyuhan nasu to ana kiran kafirai ne ayan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu shi kuma ana kiran mu'minai ne ko kuma suka ce ayan da Allah ya ce ya ayyuhan nasu aya ce wadda aka saukar da ita a Makka ayan da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aya ne da aka saukar a Madina to a baya Allah ya yi wannan kiran wa mutane gabaki daya yace ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku mutane ku ci abin da ke duniya yake kasa halalan wanda ya zo ta hanyar halal tayyiban wanda ya zamo da dadadde amma tsarkakecce sabila da inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to haka za wannan kiran ne ake sake kiran mu'minai akai sabila da kullum Allah yana kiran mu'minai domin su jaddada imanin su su jaddada imanin su kowane imani akan jaddada shi Allah yana ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa Allah ku sabanta imaninku da faɗin la ilaha illa Allah waf'alul khaira la'allakum tuflihun muminan ne Allah ke kiransu su aikata alkhairi sabila da su rabauta kuma suna kan aikata alkhairi din amma Allah sai ya sake kiransu to nan Allah yana kiran muminai ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai wadda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzon Allah kuka yi imani da ayoyin Allah kulu mimma fil kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi washkuru lillahi bayan kun ci sai ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan dai ma Allah kuka zama kuna bauta kamar yadda na faɗa mana ya tabbata a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaita daga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wanda Allah yana ce inna Allah ayyuhan nasu inna Allah ta'ala tayyibun ya ku mutane lalle Allah ne sarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban wani abu sai tsarkakecce duk abin da za ka yi ma Allah in dai bai zama tsarkakeke ba to Allah ba zai karɓa ba sarki na zuciya da sarki na zahiri ba za ka zo a bakin ka ka zama kamar Musa a zuciyanka kaman kaman Fir'aun kuma Allah a'a Allah ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur duk wani abin da za ka boye a zuciyanka na gaba da waliyan Allah da abin da za ka boye a zuciyanka na gaba da iyalan manzon Allah ko manzon Allah sannan ka zo cikin mutanenka kana nuna musu a'a kai ne da awa ne zuwa ga sunna to fa Allah fa ya san abin da ke cikin zuciyar nan Allah ya sani amma wata rana sai gaskiya ta yi halinta dole ne kana wannan binne binnan wata rana ka tumbuko maganar da zai bayyana wa mutane kai ba masoyin manzon Allah bane ya nuna mutane kai ba mai bin sunnan manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallama to Allah tsarkakeke ne ba ya karban wani abu sai mai sarki babu yanda za a yi kai sadaka da dukiyan haramun Allah ya karba babu abin da Allah zai yi da shi akwai hadisin da manzon Allah ce idza hajja ar-rajulu bi malil haram idan mutum yayi haji da dukiyan haramun yaje yana zaga dakin Ka'aba yana ce labbaik Allahumma labbaik Allah zai ce la labbaik wa la sa'adik bazan amsa ba bazan taimake ka ba babu ruwan Allah ba zai amsa wannan abin ba Allah komai yana son ka kawo masa tsarkakakken abu ne in sadaka ne kai sadaka da tsarkakakken abu wanda ka san ta hanyar halal ne ka samu wannan abu Allah ce wa inna Allah amara almu'minina maza Allah ce wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umurci mu'minai da irin abin da ya umurci manzanni da shi abin da aka umurci manzanni da shi shi aka yi wa umurni wa mu'minai da shi sabila da mene sabila da manzanni wa'innan muminan su ne magadan manzanni ɗin waɗannan muminai ɗin su ne sukan samu makami na wilaya wanda wannan wilaya ɗin gado ne na gidan annabawa to Allah yakan umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi shi manzanci zaɓi ne na Allah Allah ne yakan zaɓi inna Allah yasafi Allah Allah yasafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yakan zaɓi wanda ya ga dama cikin mala'iku, yakan zaɓi wanda ya ga dama cikin mutane. Allah yakan zaɓi wanda ya ga dama cikin muminai ya mai da shi annabi. Allah kuma yakan bar wasu salihai koyayyu wanda ba a san su ba. Wanda suna nan idan an shiga makami na waliyan ma za ka gan su da bakatu ne suna nan mataki mataki mataki mataki. zaka samu wani yana cikin waliyai ne amawa wanda idan an shiga alwilayatul amma to kowa waliyi ne duk wanda ya imani da Allah waliyi ne kamar yadda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kaga duk wanda ya zama mumini ya zama mai tsoron Allah to shi waliyi ne akwai wilaya kuma wanda sai ka taka wasu maratibu sai ka zama salihi daga daga mumini ka zama salihi daga salihi luzumin ka da muwazaban ka da mulazaman sai ka ka zama wali wanda kuma idan an shiga fagen waliyan ma da a gansu mataki mataki ne daban-daban kashi kashi akwai waliyin da yana cikin wato nujaba'u ne Allah ya zabe shi ne cikin nujaba'u akwai waliyin da ya kai matsayin kudubi kamar Maulan Musho Ahmadu Tijani radiyallahu anhu al-qutubur rabbani kamar maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu cikin waliyan shi gausi ne kamar da ka samu akwai al'abdalu suna nan da yawa wanda yake kuma babu sunufin waɗannan waliyai wallahi iliminsa bincikensa ya yi karanci annabi da kansa ya ambaci akwai al'abdalu annabi ya ambata imamu zahabi ya kawo cikin siyar su wane ne waɗannan al'abdalu ɗin a cikin siyar din har ya kawo cewa wannan abu dalu din manzon Allah ya ce nau'o'i ne na waliyai guda saba'in Allah ya halice su a duniya guda arba'in gaba ɗaya Allah ya ajiye su ne a ƙasan sham guda talatin su ne aka raba su cikin duniya wanda na ga lisanul arab a lisanul arab na ga idan ka duba ta'arifi na albadal ta'arifi na albadal a cikin mu'jam na lisanul arab idan kabi kabi kabi ya kawo maka jam'i jam'u tafsir al abdal din zai kawo maka suwaye zai kawo maka wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa a waliyai akwai al abdal din ibn taymiya ya amsa suwaye al abdal ya faɗi su ka duba cikin majmu'ur rasail wal masail an tambaye shi dangane da waye kutubi suwane ne rijalul gaibi hatta wannan makami da ake ce mai kyau tijani khatimul awliya'i tuntuni dama masana sun san da wannan kuma manzon Allah ya faɗi wannan alima man alima wa jahila man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kuma ibnu taymiya da Allah ya sa yayi zama da sufaye kuma yayi mu'ashara da su ya san waɗannan nau'o'in kuma ya kawo su cikin littattafansa daban-daban a cikin fatawa ma ya kawo su wane ne al-abdalu su wane ne al'aqtabu su wane ne annujababu dan haka ba babun zirgewa bane ka ce mu bamu da al-abdal mu bamu da kutubi mu bamu da nujaba'u mu bamu da kaza dama a cikin ku yake za a samu ai wannan ba a samu a cikin gurbatattu wannan zaɓi ne na Allah sai a cikin tatattu ake samu wanda suka bar duniyar su domin neman lahirar su wanda suka bar komai suka kama Allah suka kama manzon Allah wallahi a cikin su da a samu kudubi babu yanda yaushe da a samu kudubi cikin wahabiyya sai dai kudubu sharri amma idan dai alqudubur rabbani ne to sai ka dawo cikin ma'asar sufiya su suke da kudubai suke da nujaba'u suke da autadu suke da budala'u wannan kuma duka ilimi ne mukhassas wanda yana rubuce magabata sun rubuta shi sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba Allah yace ya ayyuhan nasu manzo Allah yace ya ayyuhan nasu inna inna Allah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qala ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibati wa min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim kaman yace cikin suratul mu'minun sannan Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga Allah ya umurci mu'minai da irin abin da ya umurci ne da irin abin da ya umurci manzanni ya ce wa manzanni ya ayyuha rusul kulu min tayyibati sannan yace min tayyibati sannan yace wa mu'minai ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wannan wanda muka karanta kenan aka ce manzon Allah da ya kawo wannan thumma zakara ar-rajula sai ya ambaci wani mutum yusilu safara da yake tsawaita tafiya akbara ash'asa yana nan ƙore-ƙore da turbuɗi-turbuɗi gashin kansa yana mututtuke ya muddu ya daihi ila sama yana ɗaga hannayensa zuwa sama yana ce ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah yana roƙon Allah kenan amma fa wa mat'amuhu haramun maciyansa abin da ke ci haramun ne wa mashrabuhu haramun mashayansa haramun ne abin da ke sha wa malbasuhu haramun sitiransa haramun ne wa ghudiya bil haram sannan kuma an masa guzuri da haramun fa anna yustajabu lahu ta ya za a yi a amsa masa kaga babu yadda za a yi a amsa masa riganka haramun abin shanka haramun abin abincinka haramun guzurinka gaba ɗaya haramun ta ya za a yi a amsa maka babu yadda za a yi a amsa maka Allah yakan iya amsa wa mutum addu'o'insa sabila da yawan zunubansa shi yasa duk lokacin da kaga ka fada cikin wani musiba ka fada cikin wani ja'iha to ka koma gurin Allah ka yi ta istighfari ka yi ta istighfari wannan istighfarin ita ce maganin komai maganin zunubi maganin talauci maganin fatara maganin siya duka istighfari ne la ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shehu tijjani kamar yadda manzon Allah ya ce mu dage da istighfarin nan alhamdulillah shehu tijjani sai jaddada mana yace ku dage da istighfarin nan ya ba mu talbi yace muna yin 100 da safe 100 da yamma mun rabota ko ba mu rabota ba addallu ala alkhair kafa'ilihi wanda ya maka nuni ga alkhairi ka aikata kamar shi ya aikata a rana an san adadin milalilan istighfarin da ke shiga account din shehu tijjani wallahi babu wannan ladan baka isa ka kirga ba baka isa ba tunda ina ganin a Najeriya tijjanawa kawai a Najeriya tijjanawa kawai a Najeriya sun fi miliyan goma miliyan goma ne masu karanta wazifa sun fi miliyan goma su dai da ke ba ɗazun to bane ba su ba a jinsu suna fitowa suna waye sabila da su almajirai ne sun zaɓi abin da zai dawwama ne akan abin da zai kare to su dama ba a jinsa a cikin runtun duniya da rigiman duniya to duk wani almajiri duk wani muridi shehu tijjani da ya yi istighfari daya to wannan istighfarin sai ta shiga cikin account din shehu tijjani duk wani istighfari daya ko salatin annabi ko la ilaha illallah da muridi shehu tijjani zai yi wannan abun yakan shiga akawun din shehu ibrahim radiyallahu anhu sannan ya shiga akawun din shehu tijjani radiyallahu anhu sabila da man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha lokacin da shehu tijjani ya dawo daga daga saudiya ya dawo daga aikin haji bayan ya dawo da ɗariƙan halwaciyya ya shiga yana yin zikiri muridai sun taru suna jiran ya zo ya ba su sabila da ya zo da mukaddamacin ɗarikan salwatiya ana jiran sai zo ya bayar da ɗarika shehu tijjani yana nan yana ganawa da manzon Allah a nan ne ya haɗu da manzon Allah ƙarara manzon Allah ya masa izinin wannan ɗarika ta tijjaniya mu kuma ba mu inkarin haɗuwa da manzon Allah ƙarara a ba mu inkari Allah ya kai tunda Allah ya tayar da jakin da ya shekara ɗari Allah ce wanzur ilal izami kaifa naisuha thumma naksuha lahama kalli jaki yadda zamu tayar da shi annabi uzairu yana gani jakin ya tashi kansa ya hade kafansa ya hade bayansa ya hade yaga nama ya rufe jakin to Allah da ke da ikon ya tayar da jakin da ya shekara ɗari Allah yana da ikon ya tayar da manzon Allah a ganshi a yi magana da shi Allah da ya haɗa ma annabi Ibrahim tsuntsayen da ya katanta na naman su Allah ya ce sun mad'uhunna ya'tina ka fa'aya ka kira su da su zo maka suna tafiya Allah yana da ikon da zai tada manzon Allah Allah da ya tara annabawa a Qudus bayan sun mutu annabi ya gansu yayi magana da su Allah yana da ikon ya tayar da manzon Allah domin waliyan zamanin annabi su gamu da manzon Allah mu ba mu inkari ba mu gajiyar da ikon Allah Shehu Tijjani ya haɗu da manzon Allah da gaske da gaske ya haɗu da manzon Allah manzon Allah ya ce masa wannan ɗarika naka duk wadda ya karanta wannan ɗarika to Allah inda ya karanta ta halisan ya kula da ibadu gaba ɗaya to zai shiga aljanna ranar tashin alkiyama babu hisabi babu duk wani tangarɗa na tashin alkiyama albarkan abin da ya karanta to dole mu rike sai muka ga kuma Shehu Tijjani yana fitowa kawai shine fadari kan aka fara rabar da ita aka fara rabar da ita shine har ta zo hannun mu ta zo hannun Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim kuma ya kai ta ko ina duk yanda musulunci ya je darikan Tijjaniya ta je kuma baka isa ka goge ta ba baka isa ka goge ta ba kuma izina ce ta manzon Allah yawa izina ce ta manzan Allah manzan Allah ne yace muridai shau tijani almajirai shau tijani almajiransa ne yace kuma ka faɗa wa muridanka kada su cutar da ni kuma duk wanda suka taba almajiranka sun taba ni shi yasa duk wanda yake neman bala'i makansa ya taba almajiran Shehu Ibrahim ai a baya akwai wanda suka taba almajiran Shehu Ibrahim din sun kai labari ba su kai labari ba to a yanzu ma duk wanda yake ganin zai taba almajiran Shehu Ibrahim to bismillah falyada unabiya sanada uzzabaniya su wanda zai kira ya kira ya zo da su Allah ya tanada musu wato mala'iku wanda suna nan suna biye da su kuma suna ba su kariya suna ba ma almajiran su kariya eh Allah ya ce ya umurci Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni da shi aka ce manzon Allah ya ambaci mutumin da ash'asa yana cikin kora yana cikin turbudi gashin sa a muttuke yana daga hannu yana ce Allah Allah ya Allah ya Allah yana roƙon Allah kenan amma kuma tufansa haramun rigansa haramun guzurinsa haramun ta yaya za a amsa masa ba za a amsa masa ba eh to shine wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyahu ta'budun idan dai ma Allah kuke bauta akwai alhamdu akwai ashkur alhamdu shine godiya ma Allah kabira da Allah ya cancanci a gode masa ashkur kuma shine godiya ma Allah akan ni'imominsa wanda Allah ya maka shine wanda Allah idan ya maka ni'ima yana son ya ga gurbin ni'iman ta tare da kai shine idan Allah ya baka wani abu at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun zantar da ni'iman Allah ta'ala godiya ne barinta kuma kafirci ne to kaga din ni'iman da Allah ya maka akwai ni'iman da kai ni'iman samuwan manzon Allah ne babu ba mu san kanmu ba sai da manzon Allah ya zo ba mu san ina ne mafiskanta ba sai da manzon Allah ya zo ya fiskantar da mu sai yasa idan muna maganar manzon Allah sai kaga kuma ba mu ji ba mu gani makanta muke yi to Allah ya tabbatar da mu akan gode masa akan ni'imominsa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باج ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله يقول إنما حرم عليكم الميتة للي ألا يا حرم تامكم متشي متشان أبو ودي متو waddama haka za jini abin da ya zama jini wanda yake matsowa yake fitowa Allah ya haramta wannan jinin walahmal khinziri da naman alade Allah ya haramta wama uhilla bihi li ghayrillah da abin da aka daga murya aka kira sunan wani Allah lokacin yanka shi Allah ya Allah ya haramta wannan faman yudurra ghayra bagin duk wanda ya shiga cikin bukatuwa na yunwa ya zamanto ya ci mushi ko kuma ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abin da Allah ya haramta idan dai matsuwa ce ta yunwa mai tsanani wanda idan bai ci ba zai mutu ko kuma an tilasta shi ne to ghaira bagin ba tare da ya zamanto mai zaluntan kansa ba wala adin ko mai ketara iyaka ba fala isma alai babu laifi inna allaha ghafurur rahim lallai Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai ne to innama anan wajen nan da Allah ce innama harrama alaikumul maitata innama kashi biyu ne akwai innama da take ifadan hafru wanda innama zaka fassara ta kace iyaka akwai kuma innama wadda take fa'idantar da inna ta zamanto tana zaman kanta ne ma ita ma ta zamanto tana zaman kanta in ma ma din ta zamanto za'ida ce in ma ita kuma ma din ta zamanto ismul mawsul ce to aka ce yadda za a gane innama wadda tufidul hasra take nuni akan iyakance abu lokacin da aka ga innama din suna ne ya biyo bayanta sai a ce to wannan innama din tufidul hasra tana nuna takaice abu ne kamar yadda Allah ya ce innama ilahukum ilahu wahid iyaka Allahn ku Allah ɗaya ne to kaga ilahu suna ne ya biyo bayan innama kaga afada al-hasra ya yayi fa'idantar da hasru kenan iyakan abu akwai inma kuma wanda in ta biyo bayan fi'ili ba tana nuni akan hasru bane tana nuni ne akan wannan inna din tana zaman kanta ne harafu nasbin ne wa tawkidin wannan ma din tana zaman kanta ne in ma ta zama za'ida in ma ta zamanto kuma ismul mawsul kamar misali da Allah yace inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata kaga sana'u ai fi'ili ne mudari inna ma kuma a wajen me zai zamo kenan inna ma a wajen ba zai zamo hasru ba tunda fi'ili ne yiwo bayan sa inna ma sana'u kaidu sahir to wasu da yawa in da su fassara gurin sai su ce inna ma sana'u kaidu sahir iyaka sun aikata kaidin mai sihiri ne wannan kuskure ne ba daidai ne ba ba daidai ne ba ba za ka ce iyaka ba gurin sai dai ka ce lallai sun aikata kaidin mai sihiri sabila da idan ka ce inna ma sana'u kaidu sahiri iyaka sun aikata kaidin mai sihiri yaya za ka yi da kaidu kaidu a gurin rufu'a ta zo da shi kai kuma a fassaran ka ka nuna kaidu maf'ulu bihi ne da sai dai ka ce inna ma sana'u kaida sahir iyaka sun aikata kaidin mai sihiri kaida sai zama maf'ulu bihi to idan ka juya za ka yi shi a yadda yake yadda suka faɗa inna inna sai ya zamanto harafu nasbin ma sai ya zamanto za'ida sana'u sai ya zamo fi'lu mudari'in fi'lu mudari'in mabniyun ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a shi kuma wawun din shine fa'ili kenan kaidu kuma sai ya zamo shine ismu mene ismu inna na inna ma din kenan ismu inna shi yasa ya samu mene shi yasa ya samu rufu'a sai zamo kaidu ya zamo ismu inna ya zamo mudafun sahir kuma sai zamanto mudafun ilaihi to nan da Allah yace innama harrama alaikumul maitata sai suka ce to wannan innama din hasru ce ko kuma inna din nan za a mata li'irabin ta ne na ismu tawki harfu nasbin wa tawkidin ma kuma ya zamanto ismul mawsul ya zamanto innal ladhi harrama alaikum sai suka yi sabani wasu suka ce to a kira'an ma wasu sun karanta ta da innama harrama alaikumul maitatu almaitatu sai zama kenan mene ya zama to ismu inna kenan wasu sun karanta da haka duk da jamhur wasu karanta da haka ba innama harrama alaikumul maitatu maitatu sai zama mene ismu inna kenan kamar yadda kin ya zama innama sana'u kaidu ana fahimta ko sai to innama wato lallai harrama alaikum Allah ya haramta muku almaitata macacce duk wani abin da ya mutu Allah ya haramta sai dai akwai abin da ba a rasawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an halatta ma al'umman sa yace uhillat lana maitatani an haramta mana matattun abu guda biyu sune alhutu wal jara kifaye da fari idan kifi ya mutu zaka kama abin ka kaci shi ba a yanka shi ko ana yanka shi aljaradu haka fari ana yanka fari ba a yanka fari annabi yace an halatta mana wannan waddamani an kuma halatta ma al'umman annabi Muhammadu jini guda biyu ba Allah yace inna ma harrama alaikumul maitata waddama ba to an halalta an, an halatta ma al'umman annabi matattun abu guda biyu kuma an haram an halatta musu jini guda biyu jini guda biyun nan sune al-kabdu menene hanta hanta da da saifa dukan su jini ne idan muka lura dukan su jini ne amma Allah subhanahu wataala ya halatta shi ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda fitina dukkan abubuwan da Allah ya halatta dinnan ya halatta dabbobin ni'ima wanda banu Isra'ila su an haram an haramta musu duk wani dabba mai kofato duk wani dabba mai farce an haramta musu wannan ba su cin kaji zabi duka ba su cin Allah ya haramta musu wannan amma al'umman annabi Muhammadu aka halatta musu to tsaban tsaban ha'inci da almundahana cikin addini da ka samu wani sai sabila da khaliftu urab ka saba ma al'umma sai a sanka wani sai yayi kokarin ya shigo da bayan abubuwan fa da Allah ya halatta din nan sai ya shigo da wani abin da da akwai shubuha a kansa domin ya rikitar da al'umman manzon Allah yanzu akwai wani wadda yayi ta da'awan a doki halal ne sabila da mungu ne da yasa almajiransa suka yanka dokin shi bai ci ba bai ci ba ya mai da su jahilai ya mai da su wawaye kuma da cin doki halal ne tun wannan yanka dokin kun sake jin an yanka doki kun sake ji ku sake jin an yanka doki ba da cinta kuma halal ne da an ci gaba da yanka ta su ma da suka ci naman sun ji abin da suka ji aiki sun yi nadama sun yi danda na sani kuma har yau tun wannan yankan ba a sake yanka wani ba wai dole sai an kawo sabani da tafriki cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ka san wuyanta idan mutum jahili ne jahili dama salisul qiyadi ne jan sada ai tamkar tinciya tamkar tinciya duk shekarun ka fa idan fa baka da ilimi fa da kai da yaro karami da kai da mahaukaci duka daya ilimi shi ke jagoranci sai yasa yana da kyau makarantu ma mu san ina za mu kai makarantun mu mu kai yaran mu makaranta mu sani wallahi in ka je ka ɗauki ɗanka ka kai ma waɗancan mutanen wallahi sai ka zo yana kana ji kana gani dai zage ka ya ce da kai ɗan bid'a eh ya ce da kai mushriki mun gani karala akwai wanda suka ɗibi nono ma suka kai ma iyayen suka ce mun biya ku nonon da kuka jayar da mu suka sayi rago suka kamayar ma babannin su suka ce ga ragon da duka ba aqidar mu kenan ina alkhairi cikin wannan wannan ita ce sunna wannan ne sunna wallahi duk wanda ya ce wannan ta'addancin shine sunna ya zagi sunnan manzon Allah ya zagi manzon Allah manzon Allah ba irin wannan bane sunnansa sunnan manzon Allah kyakkyawan hali sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haske ne sunnan manzon Allah warware rudani yake yi ba ba ba ba jikirkita al'amari ba amma kaga an jikirkita al'amura da dama kuma idan an yi magana a ce sunna ne ana yaki da bid'a ne kuma da ke suna da zakin baki kuma dama abin da aka karantar da su kenan wannan zakin bakin ba fa ilimi ba suka yi ba fa ba ilimi bane ilimi kan dama ai ba a ba a ba a ba a jami'a ake yin ilimi ba ilimi a gida ake yin ilimi sai ka je jami'a a goga da kai a gida za ka yi ilimi yawwa malaman mu da suka yi karatun gaske zari da suka je suka je Maiduguri suka je Kano suka bigi zauren suka karanta luga min jilafin ila jilafin suka santa suka karanta fiqh suka santa suka karanta furu'a suka santa shi yasa iyayenmu da ka taso za ka yi karatu ba dama su bari ka fara koyon larabci ba sabila da sun san jayayya za ka koyo sai su ce ɗauki kawa'idi ka san tauhidi ka san yadda za ka bauta ma Allah sai ɗauki kawa'idi daga kawa'idi kuwa sai su ce to ɗauko luga lugan nan kuma dabara da a yi luga da a koya maka amma cuɗanyi da san manzan Allah a lugan sai a ce wani littafi ne sai a ce alburda kaga alburda dai san annabi za a koya maka amma luga ce da a koya maka yanda daka daka nashi cikin manzan Allah malam wanda bai karanta alburda ba bai ji daɗi ba ku nemi alburda ku karanta su duk gaba suke da alburda daga nan a ce nemo zuhudu a ce karanta zuhudu zuhudu ma ka karanta na, na sayyidina ali ibn husayn ka karanta ta anan zaka koyi kyaman duniya ba za ka taba sai da duniyanka lahiranka a kan duniyanka ba dabaran koyi zuhudin kenan amma za ka san luga a ciki daga nan a ce ɗauko ba da masi abu da masi kuma ka san irin yadda za ka na ɓacewa cikin shauƙin manzon Allah asirar zunubin ƙayyadat huyadul akhfa ada azamanin muhlatil ahdi wa sharta a koya maka yadda za ka na ganin kasancin kanka da kanka daga nan in ka gama sai a ce ɗauko ishiriniya nan kuma za ka na jijjigewa cikin ma'aiki jaza'u mudi'ihil harir wa jannatun wa da qawli kuffarin asabar hujinnatun wa ma huwa illa min jahannama jinnatun haga sabihi Allahul wara fa huwa muznatun tarawi sada au zillatun tatabayyau anan za a saka maka san manzan Allah mu fa mun yi sa'an iyaye ba daga nan a ce dako dako wuturiya wuturiya ma ka dada sanin kaunar manzan Allah a ce dako hamziya ka dada mikata anan ka bace cikin luga babu wani littafin da zata zo gaban ka ta maka dindini malam ka riga ka san luga ka san kalmomi ba za ka zo kana ɗauko kalmomi kana ba su ma'anan da ba nasu ba a ce maka ɗauko ashariyatu a ashariyatu ka daɗa sanin duniya ka daɗa sanin sharrin duniya da makircin duniya a ce ɗauko daliya na ibnu nasir ita ma ka karance ta a ce ɗauko ibnu duraid ita ma ka karance ta a ce ɗauko shu'ara domin ka san zamanin jahiliya ka san adabin jahiliya ka karance ta sannan a ce ɗauko makama makamatul hariri da a haɗa wannan da jahilin da ya je jami'a ya dawo yana ƙaryan ya yi karatun rani idan ya isa ya saka idan dai har mutum malamin gaske ne dan Allah dan annabi ya ɗauko ibnu durayd ya fassara mana baiti biyar baiti biyar a ibnu durayd alam tara yara asiya sha haki launahu turrata subhim baina azyalid bija ya ɗauko ya fassara mana ita ba su san wa'innan ba zufa runto ne kawai da dindimi a fikihu kuma sai an bijilin zaninka tun daga ibnu ashir ibnu rushd tun daga qurdubi ibnu ashir ibnu rushd aqiyatul mu'di misbahu salih duka waɗannan na zamu din sai kayi su kai mu saka mu ake mu haddace ma sannan a zo a cikin fiqhu ma nafar tun daga kan iziya risala askari aqrabul masalik har sai ka je muktasar kana karantawa ina suka san wannan su su san wa'innan ba in zakin baki ne kuma ba a kai da su ba su ne daktoci su suka iya daktoci ya'yan daktoci sai yasa muka ce wallahi project ɗinsa wanda ke wannan tuciya da daktar ai a daktar akwai wanda suka san abin da suke yi wani dakta ya zo daga Kano aka tambaye shi akan calbi yace calbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana jan calbi ba da jan calbi laifi ne da ya watsar da kwallon dabinon da ya gani a gaban sai da safiya na na safiyatu da jin talbi laifi ne da sai dana Abu Hurairah bai hada talbi ne dubu biyu ba yace duk masu hana jin talbi yan zafin kai ne fahimtar su da dakkan su dukkan su talafawa ne amma shi wancan daktan ya bugu ya san karatu ba irin daktan mu na garin nan bane daktan mu na garin nan a koma makaranta a koma makaranta da mu karanta tambaya lokaci yayi lokaci yayi sai dai gobe idan mun dawo mu sake maimaita mu sake maimaita ayan da mu karanta tambaya karanta tambaya a gurguje tafsiri gobe in Allah ya kai mu ba bayan juma'a da mu ba da daddare za mu yi tafsiri gobe eh da daddare za mu yi tafsiri gobe a karanta tambaya
assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya ina tambaya ne malam akan gaibu da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu in ya sani muna so a kawo mana misali mun gode
yana tambaya akan abinda ake cewa wai manzon Allah ya san gaibu manzon Allah ya san gaibu to wannan abu ne wadda tuntuni malamai sun yi magana a kai malamai sun rabu kashi biyu sun yi saɓani wasu sun ce manzon Allah bai san gaibu ba wasu suka ce manzon Allah ya san gaibu kun san wannan shine adalci in ka zo ba wai kawai ka ce ka faɗi fahimtar ka kawai ka murkushe na wasu ba kun san mu haka suke mana idan suka zo kan abin da ya kamata su ce ga abin da wannan bangaren suka ce ga abin da wannan suka ce sai su yi kutubul da gaskiya suna ji suna ganin gaskiya yu har sunan kalima an mawadi'ihi sai su juya magana da ke dama yahudi sun koya musu wannan take taken duka ƴaƴansu ne to an yi magana akan sanin gaibu da manzon Allah yayi wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya sanar da shi ba gaibu bane wasu suka ce gaibu ne tunda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi abubuwan da mutane ba su sani ba sidina Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yace manzon Allah ya ba mu labarin abinda da faru abinda ya faru tun daga farkon duniya har karshen duniya shi manzon Allah ya hau minbari yana ba da labari yana ba da labari bai tsaya ba tun da safiya har sai da rana ta faɗi annabi ya ce to farkon duniya da ƙarshen duniya duk abin da zai faru a duniya yana cikin abin da na baku labarin sa a yau sai da nahu zaifa tubuni zamani ya ce alima man alima wa jahila man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba akwai wanda ya zo ya tambayi manzo Allah ce ya rasulullahi waye babana annabi ya ce babanka shine huzafa amma sai aka ga abun annabi ya yi fushi da wannan tambayar sabila da wasu sahabban suna yi ma annabi tambaya na rashin fasali mutum kawai idan kudin sa ya bata a gida sai zai ce ma annabi ina kudi na ko raƙumin sa ta bace a jeji zai ce ina raƙumi na sai annabi ya faɗa masa to sai suna zuwa suna irin wannan tambayar annabi ya ce babanka shine wani sai aka ga alaman tambayin ta fusa ta manzon Allah annabi ya ce kai ku tambaye ni duk abin da kuke so na asirin ubangiji da ilimin da yake akwai ku tambaye ni zan faɗa muku shi annabi ya ce ga wuta tana buɗe ina ganin ta tana ci ku tambaye ni sai dana umar ya ce ba mu taɓa shiga rana mai tsanani kamar wannan rana ba sai dana umar ne ya saka gwiwoyinsa ya durkusa a gaban manzon Allah durkusan da suke ce haramun ne to ga sidina Umar yayi fa baraka Umar ala rukubatayhi sai Umar ya durkusa akan gwiwoyinsa a gaban manzon Allah yace ya rasulullahi radina billahi rabban min yadda da Allah ubangiji wa bil islam dinan min yadda da musulunci wa bi muhammadin rasulillahi nabiyyan min yadda da annabi muhammadu manzo ne ya rasulullahi mu da iyayenmu muna cikin jahilci da kafirci da kaskanci sai Allah ya ɗaukaka mu da zuwanka yana faɗan wannan maganganun na nanatawa har fushin annabi ya sauka ilimin ƙarshen duniya ba ilimin gaibu bane mun san abin da zai faru gobe ne to annabi ya bada labarin abin da zai faru gobe hatta ƴan ƙungiyar da suke ƙungiyanci duk annabi ya bada labarin su ku zai fata guni da mana yace babu wani mai ƙungiyar da zai fito da ƙungiyarsa wanda yana da mabiyan da sun kai guda arba'in sai da annabi ya faɗi sunan sai faɗi sunan jatuman sai faɗi sunan babansa ya faɗi sunan garin da zai fito ibnu abdul wahhab ba annabi bane ya faɗa a najid zai fito annabi ne ya ce allahumma barik lana fi shamina wa yamanina ko Allah ka mana albarka cikin sham din mu da yaman din mu wani ya ce wa fi najdina ya rasulullah hadda najd din mu ya manzon Allah annabi ya ce hunalika zalazil wal fitan anan da a sami girgiza da jijjiga da fitintunu ya ce kai wadihi ya karubi kalmin shaidan anan kahon shaidan zai bayyana ba anan dan abdul wahabi yake ba annabi bai bada labarin gaibu ba sai ya bada labarin gaibu aljanna ba gaibu bane annabi ya ba mu labarin ta ya ce ya shiga wuta ba gaibu bane annabi ya ce ya shiga ya ga mata ne a ciki to gaibu ba manzon Allah ba arna ma Allah yakan sanar da su gaibu in ya ga dama babu ruwan Allah akwai wani batu da sunan Samanu Huso Tomorrow wanda yana nan yana rubuce an tambayi an tambayi malaman su ma akan wannan sun bada amsa dan ina tsammanin akwai kasit din da naji an tambayi gumi akai kuma ya bada amsa Manu Huso Tomorrow da ka zo gaban sai faɗa maka abin da zai faru gobe kuma Allah ya sanar da shi wannan gaibu ne ta hanyar istidraji ta lalani wai ne gaibu ne kan kullu ma gaba anka aw jibta anhu duk abin da ya buye maka ko kuma ka buye kai baka ganin abin mun buye wa manzon Allah ne ko kuma shi ya buya babu wani abin da ya buye wa manzon Allah Allah dai shi ne kololuwan gaibin da ido baya ganin sa ina to annabi ya ga Allah kankat magana ya kare wanda ya yadda yadda wanda bai yadda ba kare yadda mu gurin mu annabi ya shige yanan daraja su kasan abin da yasa suke musu haka shine annabi bai kai haka ba matsayin sa bai kai ya samu haka ba a gurin Allah mu kuma a gurin mu ya wuce haka ya wuce haka muna nan a yanda Imam Bukhari ya fada da amad da adhun nasara fi nabiyihim wa hakum bima shi ta madahan fihi wa takini wansil ila zatihi ma shi ta min sharafin wansil ila qadrihi ma shi ta min idani فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه الناطق بفمي وأنا مش أنا مش duk mu dai ba za mu annabi ba Allah bane duk wanda ya ce annabi Allah ne ya kafirta amma baya ga in baka ce ma annabi Allah ba duk abin da ka faɗa masa kai daidai ka faɗa ka ƙara ka nana ta rage su kai ba daga su kai ba lokaci yayi to
assalamu alaikum wannan shi ma rubutu yana cewa fatan malam ya sha ruwa lafiya da gaske ne malam ya halatta mutum idan aka yi sallan idi ranar juma'a ba sai ya yi sallan juma'a ba ina roƙon malam yawa ya mana bayani idan ya halatta don mu ma mu rinka in kuma bai halatta ba mu bari daga ibrahim ɗan juma'a
wannan tambayan da mu karanta na da mu karanta ta na musamman gobe idan Allah ya kansa ya tambaya ne mai bukatan yalwata bayani akai lokaci kuma ba zai bari mu karanta ba amma da mu karanta ta gobe ai wannan duk yana daga cikin duk yana daga cikin wato ta'addancin da aka fito da shi wajen rarraba kai ai ko ba haka ba duk yana daga cikin me ya hada sallan juma'a da kuma sallan sallan idi sallan juma'a farilla sallan idi nafila me ya hada su babu abin da ya hada su ba abin da ya hada su su dai da ke kullun suna neman sai sun raba kalif ka uraf sai ka saba da mutane sannan a san ka a ce eh wane ne to shikenan sai kai ta sabawa amma gobe za mu karanta abin da malamai suka faɗa dangane da haduwan idi da kuma da kuma juma'a insha Allah ai ba ilimi ne da su ba
wayannan godiya na shiga aiko ne wa malam daga ɗaliban makarantar madarasatu tanbihuddin islam tanbihuddin islam sashin hadda suna roƙon addu'a Allah ya ƙara buɗa musu ƙwaƙwalwansu ya kuma ba su haddan alkur'ani Allah ya saka wa malam da aka yi Allah ya bamu ilimi mai albarka Allah ya bamu ilimi mai albarka wanda suke turo da sako a ko ina muna jin sakon ku muna jin daɗi na annabi garin ku baya nisa muna jin sako daga Gombe daga Alƙaleri daga Jigawa daga daga daga garuruwa da yawa har wajen ƙasa muna jin sako eh wanda Allah ya sa zai shiri sai kaga ya shiryu wanda kuma zuciyarsa akwai akwai basalafan da yazo har gida yana mun godiya yace da an riga an cika zuciyarmu da wani abu yace amma daga fara karatun kunnan yace wallahi tallahi malam bai taba misin dina ba bai taba misin dina ba yace ana tsage manzon Allah wallahi basalafe ne Allah ya wa idza hallatil hidayatu abdan nashidat fil ibadati al'adau idan Allah ya saukar da shiriya sai kaga mutum ya samu rabo to muna san duk samarin da aka fitirge su a gindin kaunan annabin nan Allah ya dawo mana da su alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم